لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم رضوان الله صلى الله عليه وسلم ياتي من أسدى إليكم معروفا فكافئوه إن لم تجدوا ما تكافئونه به فاتقوا الله له duk wanda ya maka alheri ka saka masa in baka da iko ba ka da ikon saka ko baka samu ikon saka ba kai masa addu'a hakika taron da aka yi na jiya a gwamnan gombe alhaji ibrahim hassan dan gombo ya ɗauki nauyi muhimmi a cikin wannan taro dole ne a gode masa ya masa addu'a Allah ya saka masa da alheri kuma duk wanda ya sa ya taimako cikin wannan harka Allah ya saka masa da alheri duk wanda suka karrama wannan harkar suka zo Allah ya saka musu da alheri hakika muna godiya halartar mataimakin shugaban kasa da halartar shugaban majalisa da halartar waɗansu manyan mutanen da abun ana ganin kawai bai shafe su ba amma tun da yake kowanne ɗan Najeriya ma su ne musu wannan kara mun dai gode da suke mana wannan kara ita ya sauran ɗan Najeriya Allah ya saka musu da alheri mutanen alhamdulillah kowa ya gan shi ko ya sani ko bai sani ba ba shani ne na mutane ba mutane su suke shirya shaninsu su zartar amma mu mu na Allah ne Allah ne ke shirya mana shi ke tafiyar da shi shi ke zartar da shi don shehu ibrahim magaji shehu tijani shehu tijjani ko magajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam domin kowane wali akwai annabin da ya gada sai shehu tijjani ya gaji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ne shani yake da tsan matukar bunƙasa saboda kusaci shehu tijjani shi kan manzon Allah magajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin walittaka saboda haka shanin namu ba shani ne irin na mutane ba duk wanda ya kwatanta shanin mu da shanin mutane a'a bai san shanin bane mu shanin mu daga Allah ne duk wanda ya mana alheri hakika Allah zai masa alheri duk wanda ya niyan zai mana sharri to zai ka gamu da sharri daga Allah wato muna faɗin wannan ne kuma bayan mun yi taziya wasu yan uwanmu wanda muka musu addu'a da zunnan wajen soba wanda suka rasu hatsarin mota ko a cikin harkar ta yake hadari Allah ya musu gafara Allah ya sada su da Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma muna isar da godiyar mu wa wadansu jama'a na kiristoci da suka yi taro kamun taron namu da kwana biyu suka yi taro a Kaduna suka je dalilin taron su sun ji za mu yi taron maulidi shehu ibrahim su suna tare da dukkan jama'ar da take neman zaman lafiya kuma suna goyon bayan jama'a duk mai neman zaman lafiya sun san sun san magana shehu ibrahim wajen janar gawan sun ji labarin abin da ke tsakaninsu da shehu ibrahim lokacin da yake mulki wato tarihin wannan kamun na iso su waɗanda suke wannan taro sun wakiltar da Solomon Dalu da Pastor Yohana su wakilce su shi Pastor Yohana ya je har Gombe su zai na kira shi a boye na ce masa ta gani an san ka Najeriya security sun san ka kai ku ga ka shigo cikin jama'a mu sai ce ko ba da niyyar alheri ka zo ba maza maza muna so za mu isar maka da sakonka da na sakon sakon samun dalum da sakon dukkan kiristocin da kuka yi wannan taro ka dora mana nauyin za mu isar da sakon amma ita muna so ka koma gida kar mutane su ganka su yi tsammanin baka zo don alheri ba muka muka yi haka da shi to sakon shi ne sun ce suna yi mana kyakkyawan fata suna goyon bayan mu ɗari bisa ɗari cikin wannan harkar ko suka ce su suna tare da dukkan jama'an da take son zaman lafiya irin jama'ar mu ta tijaniya suka ce sun ji sun ji labarin mu wajen jirar gawan kamu aje maganin jirar gawan shi gawan din nan a lokacin da ake yakin gabara akwai ambasadon sa mai girma abdul malik ambasadon london a lokacin sai ya zo ya ce masa ranka ya dade shugaban kasa zan ba ta shawara ka kira mana shi ibrahim ya zo ya yi mana addu'a a ƙasanmu don wannan yaƙi ya ƙare. Sai da ga ya aika wa shi shi ko ya yadda ya zo Najeriya da wannan niyya. Da ya zo sai so yake mana na yi mafarki na ga Oshiku na kama na wujujjuga na jiba da shi. Da ya addu'a ya koma kuwa saka shi ga na sai muka je Oshiku ya gudu yaƙi ya ƙare. Ginargawan ya ji daɗi ya ji daɗi ta wannan mutum sai na ji har gida na yi masa godiya. Ya shirya tawagarsa zuwa zuwa Senegal zuwa Kaula gode wa shehu. A cikin tawagarsa akwai ministoci shagari minista ne na da ministan kudi a lokacin da shi aka tafi. Domin da yake bangaren shehu ne sai muka riga su tafiya don mu tare sa airport. Da muka riga su tafiya za su iso ran da za su iso shehu radiyallahu anhu yake mini zo ka shiga mota za mu je karan gawan sai ya sami a gefen sa shi yana zaune dama inda yake zama a damacin mota yake zama ni kuma sai ya sami a ɗaya daman kila kira ya dai kira ya dai ya mini ni kuma sai ya sami a ɗaya daman sai muka zauna tare mu biyu a bayan mota da ya ga mu biyu ne sai direba sai ga wani babban almajirinsa halifarsa na Burtaniya ana ke cewa Muhammad Bashir sai ce Muhammad Muhammad kun ama mana Muhammad Muhammad kun ama mana shi ce yana son albaru dama shi sunan da Muhammad kun ama mana Muhammad zo ka zo Muhammad zo ka zauna a gaban mu Muhammad Bashir ya zo zauna a gaban sai ya rushe ya rushe rawanin sai ya zubar da shi a kan kafada sai na ta'ammam ta'ammam almahallu la yattali adaba ai wurin ba wurin ladabi bane wurin masu girman kai za mu je takabbara al mutakabbirin wa inna takabbara al mutakabbirin sadaqa sai muka tafi a mota mu biyu muna bayan mota ni na da yake shiwo mu shi yana gaban mu direba yana tuka sai shiwo yake ka gaya wa ambasadon Najeriya tunda nake ban taɓa fita karan wani shugaban ƙasa na wata ƙasa ba zan yi wannan ne don girmama Najeriya zan fitan tari shugaban Najeriya don girmama Najeriya ka gaya wa ambassador ya gaya wa gawarin haka aka je aka tare su aka zo aka yi aka yi jima aka yi komai suka hau jirgi daga Dakka suka je har Kaula suka ini wa shehu suka yi masa godiya suka aka ji daɗi suka dawo da kayar shirkwatan ƙasa da ga wani ya dawo sai ce ni har yanzu hankali na bai kwanta ba abin da zan yi mutumin nan fiye da wannan sai ka ce wani a ka ba shi award na girmamawa irin babban award irin na Najeriya ta ce zan yi haka sai ga wani ya aika masa da wani babban award ban san sunansa ba irin nasa da suke girma mutane da shi din nan aka aika ambasado ya je ya rataya masa to wannan shi ne tarihin da su waɗannan kiristoci suka ji suka ce to tun da haka wannan taro da za ku yi irin addu'an da baba ya yi yaƙin Najeriya ya ƙare zamanin Ojuku ku yi mana irin wannan addu'an hidinun Najeriya ku ƙare in ji wannan kiristoci. Kuma ku isar da gaisuwan wajen dukkan bakin da suka zo, muna gaishe su, ko ku isar da gaisuwan mu dukkan da ma musulmin duniya muna gaishe muna zaman lafiya da dukkan mai neman zaman lafiya in ji waɗannan kiristocin. Sun wakiltar da Solomon Dalon da Fasto Yohana wanda ya je har gombe wajen mulki. Da wannan shi ne abin da ya faru. Ya zama musulmi muna yin nasiha. Wato, alheri ya fi sharri. Shi alheri ana neman sa, sharri kuma ana guje masa. Kaga wannan irin taro muhimmi abin mamaki wani kuma ɗan siyasa ne shugaban ma siyasa ne muhimmiya yana gaba da irin wannan taro dukkan waɗannan mutane suka taro abokan gabansa ne wani da Allah mutumin da yake neman siyasa ke wani abu wannan jama'a duka mai da su abokan gaba ina da hankali kuwa to ya nuna gaba da mu muka nuna a fili sai wasu manya wasu manya mutanen kirki wanda muke tare da su suka nemi da suka mun magana ya kamata muna so mu sulhu tsakanin ka da wani na ce ai ba za mu sulhunta ba dan gaba yake da mu dan tijaniya gaba daya ba abin da yake nema ya ce dan ne jama'ar mu ya dauka jama'a ya dauka ta kungiyar ta mai kafirta musulmi ne zagin waliyai abin da yasa a gaba kenan abin da yasa a gaba saboda haka sulhu da shi ba zai yi ba ni ba zan nemi da shi ba zai nemi ba rabo na da an gashi garin mu daya amma rabo na da gashi shekaru amma na gashi shekaru ba a Saudiya ban ban dai ba kuma Allah ya bani ta a tun da aka ce ya dawo kasar nan ban taɓa ga- gama da shi ko a hanya ko a wani wurin taro ba Da saboda matsayinsa kenan gare mu da mun mamaki sai suka yi masa nasiha suka masa nasiha suka nuna masa in mutum yana cikin siyasa mai girma irin wannan neman mutane yake yi ba tsoron mutane yake yi ba kuma ba gaba zai riƙa yi da mutane ba suka masa dai nasiha wanda ya kamata me ya faru sai ya je ya sadu da waɗansu ah, ah, ah, sanatoci na kudu wanda ba musulmi ba ya zana ce ta burga wai wasu wani ne wai za su sulhunta ne da rutuwa ne waye wani sai ya ya ambaci babban su gaba da waye shi waye shi bai ta ba waye shi gwamna ya kamu ya gwamna na riga shi gwamna kuma digirin da nake ɗauke da shi ya fi na abu ya fi kan da ta hannunsa kuma zai da yake takama da ke amin alƙawarin wannan matsayin ba wuya ya gane suna sama cewa sai ne kaji jafa'in da yake yi ta manyan su saboda haka muna ba eh, mutanenmu da suke cikin wannan jam'iyya muna ba su haƙuri in sun ji mun faɗi magana game da wannan mutumin nasu abin da ya zama mana dole da yana ganin girman su saboda mutuncin su ba za mu yi magana ba amma su ba ga yadda yake musu sai ba su isa ba saboda haka ah, wancan karo da aka yi waɗansu mutane ne a cikin jam'iyyar aka samu saɓanin ra'ayi a cikin jam'iyyar to amma duk da haka sabani na cikin ra'ayi na cikin jam'iyya ne ba amma sai ya jawo jam'iyyar asarar wasu gwamnoni da wasu sanatoci da wasu wakilai da wasu magoya baya an yi haka har har ya zama sanadin ajiye wancan shugaban jam'iyyar aka ɗauko wannan to ga wannan ko ya sa wa kasar gobara gaba ɗaya duk wanda yake gaba da tijjani ya sa wa Najeriya gobara duk wanda yake cewa zai danne yan tijjaniya ya dauka kungiyar da take kafir da musulmi take zagin waliyai wallahi ya sa kafa gobara to saboda haka ta kare a kansa Allah ke mana kasar mu Allah ba mu dafiya da mana ni a gani na ni a gani na dan siyasa wanda yake siyasa wanda zai ga makiyin sai masa dariya kyanki suna dariya ake an kai ba ta ruwa ya kai kana yaga wanda ke yi yake siyasa ya je wurin da ya kamata ya kuka don bakin ciki ya ga kukan ba zai ba zai ba zai ba zai kyau a wurin ba ya dariya to sai ya yi dariya a wurin kuka ya ga wurin da ya ya kamata ya yi ya yi ya yi ya yi dariya kuma ya ga dariya za ta bata masa sai kuka to ya ya yi kuka a wurin haka ya dan siyasa da guri haka yake yi wurin da ya kamata ya kuka ya yi dariya in ta dariya za ta yi amfani wurin da ya kamata ya yi dariya sai ya yi kuka in dai kuka ne kida haka na sani a wurin yan siyasa gona yan siyasa amma ba mu ya ware jama'a ya nuna masa gaba saboda shi ya tsara daloli yana da kataita yana cikin jam'iyya wadda take ba kamar ta to wannan ba dabara ba ce saboda haka mu ba ɗan siyasa ba ne amma muna da ɗan siyasa cikin kowane jam'iyya musamman jam'iyya wadda take take tare da gwamnati saboda haka muna ba mutanen mu abokan mu da suke cikin wannan jam'iyya hakuri abin da suka ji ba daɗi to da ba daga gare mu bane mun kasa hakuri ne saboda wannan mutum bai mutunta su ba su ma balle mu a gani na da za a naɗa kirista ya zama shugaban wannan jam'iyyar saboda girman ta a ƙasa kirista ba ko ma na kudu kirista in ya zo bauchi zai ce Gaza ina jin wani abu bauchi bauchi wannan na na garin mutumin nan mai wazi musuluncin nan yanzu da sunan shi ne a tahir bauchi yes yes tahir bauchi Gaza ku tambaya mana ina gari sai ya zo ce na zo gabar tamara na zo ni a matsayina na ɗan ƙasa ɗan Najeriya na zo wajen ka. Kasan Najeriya siyasar da musulmi da Kirista tare yake yi. To an naɗa ni babban matsayi yanzu ni ne shugaban jam'iyyar gwamnati. Saboda haka kuna da jama'a muna neman goyon bayan ku muna neman addu'ar ku muna neman duk taimakon da za ku iya ku yi mana saboda haka na zo in kawo maka ziyarar ban girma ni ba haka na zata ko kina sa ka zai mana dan ma ga shi wanda muke gari daya shekaru ban gani shi ba kuma sai ya ba yake aiko mini ko ai da na ji bare samu ko wani makami to ga ya samu makami ina mini jafai to tun da yana mini jafai yana wa manyan sama jafai to manyan su yi hakuri to sun yi magana mara daɗi daga gare mu to ba mu ne ba sha'anin Allah ya taba Allah ko ba zai bashi ba kuna ganin dai kaɗan kenan ya je Kano ya ce ya yi wata kaso bara a kai tafi ne masa a Kano kaɗan kenan zai ce cewa shiga jam'iyyar ta kamar shiga musulunci ne mutane suka tafi ne masa saboda haka a yi haƙuri mun muna tare da ku ku mutanen mu da suke cikin wannan jam'iyya amma wannan mutum naku ne amma mu ba ruwan mu da shi Allah kiyaye mu Allah ya kauna kasar mu duk wanda ya taimaka cikin wannan karo Allah saka masa da alheri ko duk wanda ya sha wahala cikin wannan karo Allah ba shi lada dama tafiya cikin shanin Allah haka yake shehu namu yana cewa banda Allah ba wanda zai kira ka gidanka amma in ka je ko ruwan sha sai ka saya ko tabarma sai ka saya ko ko dakin kwana sai ka saya kuma kauta ita tutta ka kai ka tutture ka komi girman ka amma duk da haka kana ce Allah sai baki an dawo banda Allah ba wanda zai ga haka ka koma kai ka kira ni amma zo ki shawo halar nan amma duk da haka da yake ji Allah ya sa bari mu koma to haka shanin Allah yake hakika wannan lamari namu wanda ya sani da wanda ba zai ba ina gaya masa wallahi shani ne na Allah ya fi karfin dan adam ai a hankali akwai wata magana mai karfi wanda shi Ibrahim ya faɗa in ba zan ya zama dole wannan ba zan faɗa a cikin taro haka ba muna zaune da shehu da ni da shehu da mai girma sarkin Kano Sunusi Murabus muna zaune a ɗaki a Lagos yace ad-dawlatu tijaniyatu akbaru min dawlati Najeriya yace daular tijaniya ta fi karfin daular Najeriya bai tsara ba bai rike ba shi ba sai kan zururi bai yi magana ba ni na ukun sun ma bai yi magana ba amma ni abin da na fassara ya dube shi ne ya ce an tube ka daga mulkin Kano don tijaniya ko to a gaya maka tijaniya ba mulkin Kano ba ko mulkin Najeriya tijaniya ta karfin da ina tsammanin haka yake nufi amma ba bai bayyana ba ni fassara ta ke kuma gaskiya ne dan Allah taron da aka yi a Adamawa in gwamnati ta irin wannan in shekara ta juyo za ta yi irin sa a Sokoto in ta irin ta Sokoto in shekara ta juyo za ta yi irin sa a abin nan a Amina in ta yi amina bare ta yi a jigawa za ta irin sa a jigawa bara bana kuma ta irin sa a gombe don za ta iya duka tijaniya ta yi amma ba ta gani ba domin shanin allah ba daban shanin mutane daban mulkin duniya ba na mutane ne shanin allah kuma na allah ne hannun allah yake a hada abin da ke hannun allah da abin da ke hannun mutane wallahi wallahi mutane ya kamata ku zo mu haɗa kai mu abokan zaman lafiya da kowa ne amma wallahi in ana so a cinta ta mu ta samu a ɗauka waɗansu a tararai masu zagin waliyai masu kafirta musulmi masu kawo dukkan shari'a kana so su kawo shi ko a ɗauka darajar su a taka mu wallahi ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba haka ne gaskiya ne mu no trouble ne kamar da polisi ta fara amma in a tatta za a tattaka ma ɗauka wata kungiya mai kazar ta musulmi mai zagi musulmi mai zagi waliyo mai wai a ɗauka darajar ta taka mu wallahi za mu yadda za a ga trouble Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali muna godiya wa dukkan mutane da suke tsayawa a cikin sha'anin mu Allah ya saka mu tarihi musamman zan nana ta mataimakin shugaban kasa da ya karrama mu je taron mu da shugaban majalisa ya karrama mu je taron mu da dukkan manyan da suka je taron mu da ko da yake na zan nana ta ko da yan yan Najeriya ma su ne musu wannan kara mu ma dai sun mana to mun gode Allah ya saka da muna godiya wa gwamnan gombe Allah ya saka masa da alheri Allah ya kiyaye shi Allah ya saka masa Allah ya gyara lamarin sa dukkan mai taimakon mu Allah ya taimake shi dukkan wanda suke taimaka mana Allah ya taimake su akwai mutane da yawa wanda suke taimaka mana Allah ya taimake su Allah ya taimake su Allah ya taimake su albarka ne sallallahu alaihi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kai ya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya zalunci Allah ya dauka adalci Allah ya karya karya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya musamman Borno da Yobe da Adamawa da sauran wurare su su plateau inda ake wahala a duk duniya ma gaba daya Allah ya kawo musulmi zaman lafiya Allah ya kawo zaman lafiya a Suriya Allah ya kawo zaman lafiya a Masar Allah ya kawo zaman lafiya a Libya Allah ya kawo zaman lafiya a Mali Allah ya kawo zaman lafiya a Afirka ta Tsakiya duk inda musulmi suke wahala Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali dukkan karfin da yake nema ya karya musulunci Allah kai ne mai karfi karya wannan karfin dukkan kai dukkan karfin da yake neman ya danne musulunci Allah kai ne mai karfi ka danne wannan karfi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka ne da Allah dauka musulunci muna godiya mutane da suka amsa gayyatar mu ko da yake ba gayyatar mu bane mu dai mun isar mu ne gayyata ce ta girma shi Ibrahim Allah ya ce mun azhuru ma billah wa khairul lahu inda rabbi duk wanda yake girma wata alhurma ta Allah yin haka ya fi masa wajen Allah duk wanda yake girma ومن أزيد شعائر الله فإنها من تكبر قلوب duk wanda yake jin wata alama ta addini don son addini hakika wannan akwai akwai tsoron Allah a zuciyarsa da Allah yake da Allah ya faɗi haka kaman an tambaye kaman sha'ir mene sha'iru Allah ga inna safa wal marwa min sha'irillah ai ko duwatsun nan guda biyu safa da marwa suna daga cikin alamar alamar addini wanda ya girma su ya girma addini babban abin da yake makka ba kamar ka'aba ita ce baitullahi kowane abu yana bayan ta ne amma nabi ya kallaci ka'aba ya ce ka'aba kina da daraja amma mumini ya ce ki daraja idan dai mumini ya ji ka'aba daraja ya tsammanin ta da waliyin Allah ya tsammanin ta da kutbul aqdabi ghaibul aghawaji shehu ibrahim radiyallahu anhu idan baka zan waye shehu ibrahim ba tambayi sarakunan Kano. To kun Najeriya babu kasaita ba gari mai kasaita da kowane irin abu da mulki da komai kamar Kano. Ko ina a Najeriya gaba da kowa ya san haka. Amma Allah da ikonsa Shehu Ibrahim in zai zo Kano zamanin sarki sarki sarki Alhaji Abdullahi Bayero da kansa da tawagarsa da kabilin nasa da jan sanda lokacin ma ku jan sanda jajaye turawa da su ake zuwa airport taran shehu ibrahim har shehu na cewa laudan atakiru da jandar sabaru wannan irin taro da ba da ba yan sanda da hadari yayi ya girma haka aka ci gaba da yi har ya daura ya rasu shi abdullahi dan da ya gaje shi sunusi shi kuma sunusi kasaitar da ya samu ta mulkin Kano ta fi ta kowa ba taɓa samun sarki mai kasaita irin sunuji ba Kano. Shi sarkin Kano ne wanda dukkan Kano ana tsoronsa ana son sa. Har ma yi ɗan saki kuma ake suna yawon a yasu da saki ba sai a ba komai sunuji yana kiwon su. Aka zauna lafiya. Ya haɗa kuma mulkin Kano da gwamna da zumuwansa gwamna a jihohin arewan Najeriya gaba ɗaya watanni. ba wani zai kin karo ne wannan sai sulusi amma duk da sulusin nan da shi da kabinet nada da kowa da kowa da kan sanda ake zuwa da rashin ibrahim a filin a filin airport har ya yasu kanin sa ya karbi mulki a duba yaro Allah ya kara masa lafiya shi da jama'arsa kamar yadda babansa kamar yadda wansa ya yi shi ma haka yake da yake ibrahim a filin airport sannan wata rana shi sarkin Kano ya nemi shau ya zai masa tafsirin Qur'ani ko ko kwana da kan ba a Kano sai shau ya amsa zai zo sai ce to amma kaga ka sami zan je London zan dawo bana so ka iso Kano bana na sai shau ko ya tazo sai zo sai ya sauka a mai ya je tota sai ya tazo lokacin tarin kar ya dawo gida sai ya ɗauko tafiya a motoci zuwa Kano, maraɗi, katsina, tsakanin daji, a tsakanin maraɗi da katsina, sarkin katsina usman na goggo ya taso da tawagarsa da- da majalisarsa a daji suka tafi shi ibrahim tsakanin maraɗi da da- da katsina to da yake akwai manyan larabawa sharifai da suka zauna a katsina su kujjud da ganin sa sai shi yau yake da a katsinawa masu son sharifai yau zan nuna maka sharifin da in ka rantse da Allah jikan annabi ne ba za ka yi kafara ba sai ya dauko jikansa jikan shehu tijjani shek umar din nan da da muke tare da shi yanzu ya dauko shi ya miƙa wa sarkin katsina ce ga sharifi jikan annabin karante jikan annabi ne ba za ka yi kafara ba aka dawo ya sauke shi gidan magajin gari wato kabiru usman wanda sarkin karfi sarkin ah, sarkin kaɗa wanda ya rasu abin mamaki ya faru a nan ma ya ka saukar da shi gidan gidan sarkin ah, gidan magajin gari da dai masa shayi sai ya ce ya kawo masa mayafi magajin gari wato kabiru usman ya kawo masa mayafi ya rubuta shi da safi da ya tashi kabiru usman sai ya rike mayafi ya goye wani wuri ya goye wani wuri sai aka naɗa sarkin sarkin Katsina. Da aka naɗa sarkin Katsina sai wani wani bakati ne ya zo ya samu shi ranka da ne. Mun roƙi Allah amma wata kira Allah bai karɓa ba sai ya aka yi. Wallahi mun roƙi Allah kada Allah ya sa mutane sarki dan gidara. Ya ji wannan raka. Isa kana tsammanin ni dan gidara ne? Wai kana tsammanin ni dan gidara ne? Abin da kuke gani saboda sarki shi ne shugaban age group na Najeriya. in suna taro ni yake turawa sai a gani ta ta yan izala zuwa bakar gumi ai ni ba dan izala ba ban gaya maka lokacin da shehu ibrahim ya zo nan a gida na aka saukar da ni nake masa shayi sannan ya ce a kawo masa mayafi na kawo masa mayafi da ya tafi na kunshe mayafin alfalu wato ban ban ban fito da mayafin ba sai da aka yau ni ne sarkin safina na fito ne ya ba dina to ni ba dan izala ba ne kuma kariya kan wannan magana ta jawo magana wato su katsinawa suna wasa da nufawa hakan katsina sai yana magana da wani ba nufi wani bai tunai haka ne da yake kai ɗan gizara ne ba ta ce a kasu sai sun yi zola kasu sun yi gizala. ya kai ɗan gizala da kowa sun kai ɗan gizala gizala kata ɗan gizala ko ya yi sallah mai kyau ba za a ba shi aljanna ba shi da ɗan kai gizala wannan wani ilimi ilimi na to ni na gama shi na tattali sarki da kaji ta bi kai ɗan gizala ne ba ba za ba ka zai mutu shi kenan ba zo kai kiwa ba ka dawo kai zara ko ya yi ibada ya je da haji ta kai kai zara ba ka talla ba kaga tarbina kullun da haka ya fa nake zuwa ga istighfari ba ruwa ba da izara ko wa izara ba ya samu aljanna in ji hakan kazina zani ba Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu kasar mu mu dai muna tare dukkan wanda yake son mu